أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أزكى الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وبعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a kamar da muka saba za mu ci gaba da karatunmu mai albarka a cikin wani littafi mai suna muktasar sahil bukari wanda aka fi saninsa da suna a tajire da tsare li a hadis jami'in sahi a satin da ya gabata mun karanta babul isliqa'i fil masjid ko babin da ke magana akan hukuncin mutum ya kwanta a cikin masallaci kuma wannan za mu tashi? to shi kenan to kenan mun tashi a babul helaki haka ne wal julus fil masjid to yawan Allah da za mu tashi a wannan babi sabo babul istilqa'i fil masjid babin da ke magana shi ya halatta mutum ya shigo masallaci ya kwanta kuma rigingine ko ba shi ya san rigingine an ce rigingine kwanta a gadon bayansa kenan ko ya daga cikinsa sama da fuskarsa ta fuskanci sama shi ne kikinsa al-istilqa'u ya halatta haka ko bai halatta ba shine abin da Imam Bukhari yake so ya nuna mana hadisin mu na farko an karbo daga Abdullah ibn Zaid al-Ansari radiyallahu anhu annaha annahu ra'a nabiyya sallallahu alaihi wasallam mustalqiyan في المسجد واضعا إهدى رجليه على الأخرى mai ruwa yake cewa shine abdullahi bin zaidin al'ansari ce ya ga da idansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwanta na huta a masallaci mustarkiyan ya yi rigingine ya kwanta a gadon bayansa fuskansa ta fuskanci wato kenan sama wadi'an idari jilaihi ya ɗora ɗaya daga cikin kafofinsa alal ukura a kan ɗayar tukinan ya ɗauki ɗaya ya ɗora wa tukinan a kan ɗayar ko yawa kenan me yake yi eh me yake yi yana huta to in ka ce hutu yake yi idris yana ya halatta mutum ya huta a masallaci ko ba ka ba to akwai wani abin da yake kuma ba wani yawwa to za mu iya fahimtar wannan da yake kasa a lokacin yawanci kwarjalle suke saka ba wando ba ne kawai ka da ya daga kafarsa daya ya yi kwanciyar da ba za ta dame shi ba kenan ya daga ya tare da abin da sai kafa daya kan daya ya nade kwarjallar kenan in mutum ya kwanta a ko ina ne akwai bukatun ya kwanciya ta natsuwa yadda zai kinsa kansa ba zai zubar da abin da sa wannan ma zai iya dauka yawwa zai iya yiwa da ya kwanta tintintini yake yi aka ce a tafakuru sa'atun kawai darumin ibadati sana ya zauna yana nazari akan abubuwa Allah madaukaki zarke ce inna ma u'izukum bi wahida an taqumu lillahi masana wa salatu thumma tatafakkaru yana yana iyawa da ya zauna yana tunanin abubuwa yana tunanin abubuwa yana kudurar Allah madaukakin sarki da sauransu idan har haka ne kaga ya halatta kenan a cikin haka cikin masallaci ko zai iya kuma bacci yake yi idan ya tabbata bacci yake kenan ya halatta bacci a cikin masallaci ala ayi halin da mutum ya shigo masallaci ba lokacin sallah ba ba lokacin wani abu special ba shi shi kadai ya zo ya kwanta ya huta ko ya tunani ko ya bacci ko kuma zikiri yake yi ko kuma haddar qur'ani yake gyarawa domin daga cikin bayan Allah akwai da yawa da suka haddace alqur'ani ba tare da an sun haddace ba saboda karatu ma a zuciyarsu suke saboda gudun riya la Allah yana bitan abin da ya abin nan yau wani lokaci irin wannan halin na keɓancewa ya zama kai daga kai sai ubangijinka ya fi tara hankalin mutum abu daya ya fi wato kenan kusa da bashi tunani wanda yake mai zurfi fiye da in a cikin wato kenan jama'a ne wallahu ta'ala ala babu salati fil masjidi aw fi masjidi suq babin da yake magana akan hukuncin sallah a masallacin kasuwa ya halatta a masallacin kasuwa haftarar ya hamarta ma a yi masallaci a kasuwa in an yi ya halatta a yi sallah a cikin wannan masallacin ko kuma wato kenan bai halatta a yi sallah ba ko da shi da abin da imam al-bukhari yake so ja hankalin mu a kansa hadisin mu na farko na bi hurairah radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam qal salatul jami'i aga ne ko salatul jami'i tabidu ala salatihi idan mutum ya sallah a cikin jam'i ko kuma taru da gaba ɗaya jama'a aka tara aka yi sallah ladansa yana karuwa a kan sallarsa fi baitihi wa salatihi fi sokihi yana karuwa a kan sallarsa da ya a gida ko kuma sallarsa da ya yi a fi sokihi ko a kasuwarsa kamsan wa ishirina darajatan da fifiko 25 idan mutum ya sallah a gidansa shi shi ɗaya da wanda ya salla a cikin masallaci a cikin jam'i fifikon ya kai bambancin mataki 25 tsakanin wannan da wancan haka ma kuma in a kasuwa yi wani adadin idan ta wabda domin ɗaya daga cinka a lokacin da ya yi alwala fa'a sana ya kyautata alwalar bai ta ta abin bai alwala mai kyau wa atal masjida ya kamo hanya tiriyan tiriyan ya tafi masallaci la yuridu illa salat la yuridu illa salat baya nufin komai sai dan sallah ne ta fito da shi lam ya lam yaqdu qutwatan babu tattaki da zai koda guda daya illa rafa'ahu Allahu biha darajatan sai Allah bada kuki sarki ya dauka masa darajarsa a dalilin wannan tattakin wa habta anhu qati'atan kuma sai Allah maɗaukakin sarki ya kankare masa wato kinan zunubi ko kurakuransa akan wannan hatta ya da kulal masjida har sai ya zo ya shiga cikin masallaci kenan duk takin da zai yi akwai lada duk takun da zai yi akwai lada tun daga gidansa har ya zo ya shiga masallaci faiza da halal masjida idan ya shiga masallaci kana fi salati ya zama hukuncinsa hukuncin mai sallah sawa'ul liman ya zo shi sawa'ul liman bai zo shi ba da ya shiga cikin masallaci yanzu yana sallah ne ko sallar yake yi kuma ko ba sallar yake ba ana rubuta sallah dan yana sallah in yayi sallah ta nafila ta yi masjidi ko na makamancin wannan ya zama nurin ala nurin kenan ko in ma zaman sa yayi dai ana rubuta masa ya shigo masallaci yana sallah haka za a yi ta yi ma kanat tahabusuhu matsawan ita sallar ita ce ta rike shi da ya fito a gida ka ina zai je shi masallaci me zai a masallaci sallah to ya zo ba fara yin sallar ba ya jira to ma da sallar ne dai ta rike shi to hukuncin sa hukuncin mai sallah wa tusalli yani alaihi sannan za su na masa salati ma'ana za su na masa addu'a ta alkhairi su waye al malaikatu alaihi malaku ne za su riga masa sallah ai za su masa addu'a asa masa addu'a suna masa addu'a suna masa addu'a suna masa addu'a ma qama ko ma dama fi majalisihi matsawon yana nan a majalisin da yayi alhaji yusalli fihi wanda ya sallah da aka idar da sallah ko yanzu ya shigo masallaci ana rubuta masa ladan yana sallah tunda sallar yake jira to yanzu liman ya zo an yi sallah an idar da ga sallah ba wancan hukunci kan ba ya tashi ba to mala'iku kuma za su dinga masa addu'a suna masa addu'a ma dama yana gurin da ya sallar bai tashi ba me za su duka cewa Allah magfir lahu Allah marhamu Allah magfir lahu Allah marhamu Allah magfir lahu Allah marhamu haka za su dinga faɗa Allah ka masa gafara Allah ka ji kansa Allah ka masa gafara Allah ka ji kansa malam yuhdithihi in dai bai kari a cikin wannan gurin ba bai yi fitsari ba bai yi tusa ba bai yi ba babu abin da ya karya masa alwala ma dama yana da alwalarsa to za su rika masa wa'annan addu'o'i za su rika masa wannan addu'o'i in zai na mahallin sahih a cikin wannan hadisin namu yace babu salati fi masjidis suq masallacin kasuwa ko ina ina aka yi magana masallacin kasuwa a cikin wani hadisi a salatu fi suk ai daban da fi masjid suk ya ce salatul jam'i tabidu ala salatihi fi baitihi wa salatihi fi suqihi ko sallan kamar yadda wannan nasin yake nunawa sallan da mutum zai yi a masallaci a jam'i tana da bambancin daraja da sallan da mutum zai yi a gida ko a kasuwa a kasuwa ko ba lalle a masallaci ba ko zai yi a cikin shagonsa zai yi a gindin bishiyar da yake sai da gwaza zai yi abin nan amma ina ne da masallaci yake kaga babu maganar masallaci a cikin dai wannan da Allah a cikin sauran hadisar da aka shafe akwai maganar su masjid ko kuma istinbadi ne cewa tunda ya halatta za a yi sallah a kasuwa illa iyaka darajar ta bai kai na masallaci jam'i ba to kenan za a iya masallaci ma a gurin duk gurin da za a yi sallah a gurin ai za a iya yin masallaci a gurin saboda yin sallah din haka ne to yanzu kuma matsalar inda za ta taso shi ne idan aka yi masallaci a kasuwa sai mutane suka shiga suka yi sallah da masallacin abu akwai bambanci ko babu bambanci babu bambanci babu bambanci tun da masallaci ne a kasuwar saboda laruri aka samu wani guri aka kebe aka ce wannan masallaci ne sai ana sallah ta yanzu masallaci ne wannan hukuncin sa hukuncin masallaci ne darajarsa da karimcinsa da komai da komai da huruminsa duka da masallaci ne daidai yake da masallacin anguwa allahumma sai dai idan akwai tashwishat da yawa wanda kullum ba za su bar mutane su rika samun natsuwa ba wanda kuma ita sallah manufanta shine kusantar da bawa da ubangijinsa kuma sai zama ba a samun wannan din ko yawa kuma alhukumu ya duru ma'al illa to idan tafal hukumu idan tafatil illa in tafal hukumu idan ya zama babu nutsuwan da za a samu wadda za ta rika kusantar da mutane zuwa ga ubangiji su sai zama hukuncin masallaci ya tashi a wannan gudu ko kuma a al-imam bukhari yana nufin inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa ju'ila lil ardu kullaha masjidan wa tahuran don haka da in mutum ya sallah a kasuwa ko da shagonsa ne sai ce ai na ma masjidi ne ko da wannan ma'anar kaga kenan a amu ita waje lalle al'ardu masjidan ni fa kasa abuna gaba ɗayanta masallaci ne aka saka mu al'ummata duk inda mutum musulmi ya sami guri mai kyau ya yi alwala ya yi sallah Allah zai iya karɓar sallarsa saboda haka kenan kaga yanzu in da wannan fassarar ne kaga kenan ba masallaci ake nufi wanda yake an gina shi a diyan ba mai masallaci ne addini ko a cikin kasuwa yake ko ba a cikin kasuwa yake ba babu mataran ba wata illar da za ta hana shi zama ya dauki sifar masallaci to babu bambanci tsakanin wannan da wancan Allahumma sai dai bambancin da yake tsakanin masallacin anguwa da masallacin juma'a ko kuma masallacin juma'a gari da masallacin Madina ko na Kudus ko na Makka da sauransu amma sairul masajid haka suke daidai da wallahu ta'ala a'lam mun bayanci wannan yawwa kuma kamar hadisi yana karaitar da mu sallah a masallaci maimakon mutum ya yi a gida a bashi tsaya lada daya zare ya zo masallaci a bashi lada 25 haka ne ki misali sallan azahar safiya azahar la'asar mangariba isha duka kayi a gida kana da ladanka biyar duk karɓa mai kyau kai nutsuwa an baka lada biyar wannan kuma ya zo an ba shi biyar sau biyar lada ashirin da biyar yanzu duk inda kuka kwana ashirin da biyar kuna sallah akwai bambanci tsakaninku ka ga naka biyar sau biyar biyar sau ashirin da biyar ne nasa kuma ashirin da biyar sau ashirin da biyar ne ka ga fa ratar ta yi ta yi nisa da yawa don haka babu riba kwata-kwata mutum ya sallah a cikin gida ya bar masallaci wannan kenan na biyu takun da mutum yake yi ya zo ya koma din nan kaga wanda ya sallah a gida ba zai same shi ba ko aka ce duk takun da zai Allah mada kuki take zai bashi lada zai kankare masa zunubi duk takun har ya tafi masallaci kaga wanda ya sallah a gida ba zai same shi ba na uku da ya shigo masallaci kafin liman ya zo ma ana rubuta masa ladan yana sallah a gida ba zai samu wannan ba wannan gara basa ta kuce shi na hudu da an yi da sallah in bai tashi ba mala'iku suna masa addu'a ta alheri wanda ya sallah a gida ba masa wannan alkawarin ba to kaga duka wayannan abubuwan suna daga cikin abubuwan da wato kenan hadisin yake karantar da mu sannan yana karantar da mu kuma kyakkyawan niyya da yake cewa me la yuridu illa salat da ya fito bai nufi masallaci babu abin da yake nufi a zuciyarsa sai sallah kaga akwai ikhlasin niyyar cewar sallah zai tafi ba ziyara zai tafi ba ba wani roho zai tafi ba wani abu zai tafi a'a babu abin da yake nufi a cikin zuciyarsa wato kinan sai sallah da haka shi yasa kowane taku da Allah madaukakin sarki zai dauka masa daraja da kuma wato kinan yayi masa wato kinan wasu daga cikin zunubansa sannan abin da za mu daɗa fahimta shi ne wasu daga cikin magabata suna amfani da wannan damar su nema wa kansu kusanci da Allah shi ne ta hanyar istigifarin mala'ika sun sun yi sallar sai su zama su mala'ika yana ta musu istigifari su yawaita ma kansu istigifari na mala'iku mun gane wannan? ya zauna suna wani abubuwan su na alkhairi mala'ika kuma yana ta neman su istighfari yana ta musu istighfari nema musu gafara a gurin Allah yana ta nema musu gafara Allah kaga wannan sur'anin nasu ba sa samun sa wanda da an gidar da sallah ka fata Allah Allah samu cika da imani ya tashi ya gaba shi ba zai samu wannan wannan abun ba wasu kuma sukan hada biyu su din sai su zanna suna yi istighfarin kuma suna sauraron istighfarin mala'iku sai a hada biyu su suna yi mala'ika yana musu su suna yi mala'ika yana musu azahar haka al'asar haka abu sai sun ware wani kayyadaddar lokacin da za su yi haƙuri su dan zauna su jira su yi istighfari mala'ika yana musu su suna yi mala'ika yana musu suna yi mala'ika yana musu har Allah ya kai su ranar da Allah madaukakin sarki zai ce to na gafarta din kaga shikenan magana ta mutu ko yau wato saboda haka wannan hadisi yana karantar da mu wato kenan abubuwa da yawa ya bi masallaci ko da ya bi masallaci ba zai samu ladan takowa ba ko ba zai samu ladan zama a cikin masallaci ba ba zai samu ladan zama istighfari na abin nan ba kaddara a ce ya bi kuma kaddara a ce an karba ko yawwato kuma kaga akwai matsaloli ma mutum ka bi liman daga nesa ko da a cikin masallacin ne an yi sahu sahu uku ko hudu kai sai kaje can ba kai sallah akwai hadisin da ya nuna ba za a karbi sallar taka ba saboda ka ka shigo cikin jama'a to ina ga wanda yake cikin gida duk da cewa ka ambaci matsala ta rashin lafiya da shi kuma wannan babin sa daban ko to ko da mutum an karbi sallar sa fa to ba zai fa samu wayannan ladan duk da muka kirga dinan ba yau shi yasa mana gabata sukan sa a dako su a kawo su a sa su a sahu ko a yanzu na in kaje ka saudiya za ka ga ko kuma wasu gurare ma yanzu har shi cikin kasashen mu da gani akwai kujeru a cikin masallaci saboda marasa lafiya a jisai sai su dako a zuwa ajiye musu su zauna akan kujerar su yi sallar akan haka duk saboda kwaɗayin abin nan ne akwai tsohon gwamnan katsina nan sa'idu barda kaga akwai kujerarsa musamman a cikin masallacinsa duk lokacin zai fito sallah zai dingi sai dingi sai dingi a za kujera sai zai zauna ai duk kwadayin samun jam'i ne duk da rashin lafiya din amma Allah sallallahu alaihi wasallam yana rashin lafiyansa yakan sa a taitayo shi a taitayo shi a kawo da shi masallaci a zo a zaune da shi ko ya wuce gaba abubakar yana bayan sa jama'a kuma suna bayan mutane in ya ruku'u abubakar ya yi ruku'u sauran sauran jama'a su yi ruku'u duwai don kwadaitarwa a zo masallaci don a samu wa'annan falar so sai dai in ya fi ƙarfi wannan kuma la yakullu Allahu nafsan illa ma ta insha Allah na'am hmm hmm hmm bai samu bai samu kullum da shi ake yin komai yanzu rashin lafiya ya hana shi zama kwata-kwata ba zai iya zuwa ba duk lokacin da aka yi sallah za a bashi dularin da ake rubuta masa da wani kuma daga cikin abinan abin da rahama da falala ta ubangiji Allah madaukakin sarki kenan duk abin da ka samu ke Allah zai rubuta masa duk abin da iza iza iza iza safara al-abdu aw marida kutiba lahu ma kana yuktabu lahu wa huwa muqimun sahihun idan bawan Allah janib sassa ya tafiya ko ya rashin lafiya duk abin da da yake yi lokacin yana gida ba matafi ba ko kuma yana lafiya ba mara lafiya ba za ci gaba da rubuta masa wannan ɗaya daga cikin abin da yasa ake son wato kenan dawwama akan aiki na alkhairi yawwa idan yau kai gobe ka ke yau dorin da baka yi ba kuma ba za a gane cewa yana cikin ranar da kake yi ko ranar da baka yi ba amma in ya zama ka dauke shi lazimi kowane lokaci kana yin sa kowane lokaci kana yin sa to wani laruri ya zo na tafiya baka yi ba ko laruri ya zo na rashin lafiya baka yi ba Allah madaukakin sarki zai sa a rubuta maka yawwa Allah baya toye aja ladan masu wato kenan aiki ne na alkhairi na ban ji ba eh eh yawwa to ka gani ya wannan haka ne in mutum ya zo ana sallah da shi mutane za su shaidi cewa yana zo ana sallah da shi ko yawwa kaga yana tuna wani hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al malaikatu shuhada wallahi fis sama'i antum shuhada wallahi fil ardi malaku sune shaidun Allah a sama ku ku ne shaidun Allah a ƙasa in kaji mutane suna yabon mutum da alkhairi sai a ce wajabat in kaji sa cewa mutum banza ne shi ne ma sai a ce wato kenan wajabat babu to ikil asabi'i fil masajidi ko fil masjidi wa gairihi babin da yake magana ya halatta mutum ya hada yin yatsun sai yana mammatsa su a masallaci ko kuma ma ba amma masallacin ba ya halatta haka ko bai halatta ba hadisin farko an abi musa al-ashari radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal mu'mina lil mu'mini kalbunyan lalle tabbas dangantakar mumini da mumini dan uwansa kamar dangantakar gini ne ya shuddu ba'dahu ba'dan sashen su wato kenan yana wato kenan karfa saki wa shabbaka asabihu sai ya hada yan yatsun sa haka sai ya hada su haka ya haka wannan ya hada wannan ya karfafa wannan wannan ya rike wannan wannan ya rike wannan haka ne dangantakar da ya kamata ta kasance tsakanin mumini da mumini kamar dangantakar bulo ne da bulo wannan bulo yana rike wannan wannan bulo yana rike wannan wannan bulo yana karfafan wannan wannan bulo yana karfafan wannan kafin ka balle bulo ɗaya in baka yi hankali ba sai ka rusa bulo da yawa to da kafin ka lalata mumini ɗaya sai ka lalata mumini da yawa idan ko ba za ka ci karfin su gaba ɗayan su ba to ba za ka ci karfin wato kenan ɗayan su ba to wannan shine abin nan mahallin shari shine annabi sallallahu alaihi wasallam sai kwatanta da hannunsa haka ya hada abin nan da wannan zai karfafa dan uwansa a wajen wato kenan abin nan kamar yana yana kwadaitar da mu me hadin kai haka ne musulmi ba zai sallama musulmi dan uwansa ba al muslimu ko yawa la yuslimu akahu al muslima musulmi ba zai ba da dan uwansa musulmi a abokan gaba su halaka da shi ba ma'anan wannan shine ba zai yaye masa baya ba musulmi yana rufe asirin musulmi dan uwansa man satara musliman satarahu Allah fi dunya wal akhirah wanda ya rufe asirin musulmi shi ma Allah madaukakin sarki zai rufa masa asirin sa ranar tashin alkiyama wanda ya taimaki mulki musulmi Allah zai taimaka masa ranar tashin alkiyama da sauransu kamar abin da hadisi yake karantar da mulkin wannan da cikin abubuwan da suke addinai da yawa suka sha bamban da addinin musulunci suna koya daga gurin addinin musulunci musulunci shi ya karfafa wannan sosai na taba karanta wani lokaci da za a yi yaƙi idan an samu sabanin fahimta tsakanin musulmi da musulmi a zo a yi yaƙi da juna ga jama'a musulmi ta nan ga jama'a musulmi ta nan musamman a yakin siffin za a yi karo a gwabza tun safe har man garba ana yaki dare ya raba wannan su koma nan wannan su koma nan ni musulmi ne sadan kuma da sassafe wa'annan su shigo cikin wa'annan su zaɓi gawawakin su su je su sallah wa'annan masu shigo cikin wa'annan su zaɓi gawawakin su su koma su sallah sai su musu sallah kuma a kaga kilal wannan abin da ke faruwa akwai gaisawa tsakani dama ɗaya muke fahimta sai ta raba mu sai fada ya zo shaidan ya shiga ciki a bisa abin da kaddara ta riga ta hau mutum kafin mu zo duniya ko ana nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innahu yana fada wa sahabban sai ce fa innahu man ya'ish minkum basara ikhtilafan kathira duk wanda ya nisan kwana a cikin ku da idon sa zai ga sabani mai yawa sai ga musulmi tana gefen musulmi tana gefen kuma ana fada amma wannan rabita islamiyya din tana tsakaninsu kowa yana ga cewa abin da ke dan wansa ba daidai bane kowa yana ga cewa abin da ke dan wansa bai kyauta kowa yana ganin laruri ne kawai da dan wansa wannan ma yana ganin laruri za su zo su faɗi kuma a yi faɗa idan aka rabu kuma yanzu ba a yaƙi ko kun koma gefe mun koma gefe sai mu shigo cikin filin wajen ku muna neman iyaka ya namu ya namu mu ebe mu koma da sunan gudun mu yi musu sallah kuma ku koma cikin nan ku zaɓi iyaka ya naku ya naku ya naku ku koma ku musu sallah kuma lokacin da ake ga dole na ganka ka gani za mu gaisa kuma za a kome mutum kuma an yi ku ku yi sallah kuma ku yi sahu ku yi sallah wannan bai sa kuma wani yana ce ma wani a junan su kafiri ba kowa yana ganin cewa akan ishtihadin sa yake har ma idan na nan zai zagi na nan da munanawa sai na nan din yan uwansa su hana shi amma kuma da kaddara ta riga ta wasu kuma dole za su su yakin yaki kuma da za a yi shi ba rana ɗaya ba rana biyu za a kaman wata guda ana yin sa a junansu to wannan ukuwa ɗin tasirinta yana daga cikin abin da ya kawo wannan abu mun gane wannan yawwa saraka innal mu'mina lil mu'mini kal bunyan mu'mini da mu'mini kamar wato gine gini ne shi da ba'dhu wadan sashen sa yana karfafa sashe wa shabbaka baina asabi'ahu عن ابي هريره رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلاتي العشي منزon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi mana salla daya daga cikin sallolin dare la Allah mangariba la Allah isha ko kada da za a mai riwaya anan bai sife sifayin bai ce ihda salatai ashi ko daya daga cikin sallolin dare da haka bai faɗi wannan ya ce fasalla bina rakatai ne annabi sallallahu alaihi wasallam sai sallah raka'a biyu tare da musulma sallama sai ce assalamu alaikum an yi sallah raka'a biyu sai ce assalamu alaikum anticipation shine iman gariba ne zai tashi karo daya idan isha ne ko biyu zai karo to amma kuma yayi sallama tun daga raka'a biyu fa kama ila kashabatin ma'aruzatin fil masjidi sai ya tashi jikin wani ice da aka gitta shi a nan cikin masallacin la'alla dada ne daga cikin dadarin masallaci fattaka alaiha sai ya ɗan kishingida a jikinta ya zauna a jikinta ya kishingida mun gane wani jas kamar da malamin nan ya kiyaye zanna a jikin dodon masallaci ya kishingida ka an na hugat banu kamar ransa dai bai masa daɗi ba haka irin wani abu yana damunsa ransa kawai ba abin nan ba at least ya zama wato yanayin da za a ce irin kamar yadda damuwa dai hakan nan wadda a yadahu al-yumna ya dauki hannunsa na dama alal yusra ya dora akan hannun hagun wa shabbaka baina sabi ya hada tsakanin wato kenan yatsunsa guda biyu abin da ake kira shabaka asalin shabaka yana nufin tarko ne kaman tarko wanda za a sarka a sarka a sarka kaman kali ai kaga zare da zare aka hada aka har hada ta yadda zai zama tarko ga tsuntsu shine shabaka ainihin shabaka na nufin track da turanci to sai hada aka tsakanin wato kenan yatsunsa a wani lokacin wada a qaddahul ayman ya sanya kumatunsa na dama ala zahar kaffihil yusra a bayan tafin hannunsa na hagu ba ya yi haka ba sai kuma ya haka yanzu kuma tunsa na dama a bayan tafinsa na hagu ya zauna ya ke shingida ya yi haka duk haka ne masa sai da ya haka kamar iskari da awai ba something wani abu yana dan bai samu kwanciyar hankali ba sau yana jin kamar akwai abin da ya kamata ya yi bai yi ba wato kina a cikinsu kuma allah maɗaukakin sarki bai sa a wannan lokacin ya gane wannan abin ba ta haka wa kharajatil sur'an min abwabil masjidi masu gaggawan sallah da an yi sallah haka da Allah samu cika da imanin hawa shi na satara mun fita musu har sun fice a cikin masallaci ta kofofi wannan kofar wasu sun fita wannan tana kofar baya wasu sun fita dan sun fita sun tafi abin su an riga an yi dadda sallah kawai sun riga sun tafi abin kuma sun san faraka a biyu aka yi amma dai tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne yayi kuma ya raka biyu kuma dama hudun ma shi yace ayi ko yanzu kuma yayi biyu shi kenan magana ta musu ba su bukatan dogon bayani yawanci a cikin al'umma ana samun irin wa'annan kata-kata wanda suka abin da suke bakace musu ga yadda za a yi kawai sun yi shikenan sun gama iyaka wannan abin da aka abin ba su bukatan kari ba su bukatan wato kenan abin sun zo sun biya wannan wato kula musu tafa ba su kawai shikenan magana ta mutu haka ne yawa mun tafi da yara gona wannan suna wannan aiki wannan suna aiki wannan sun gama wannan suka je suka zama su a kuma mun fito gona ku zo ku aga suka ce ai ai an ce min husnul islamil mar'i aikin gona ne fi kama shi kuma ba eh raka tarku mala ya ce to wannan mala ya anihi ne eh abin da gaba zo da ya gama an ce masa koke ko kuna nan ko kuna nan ko kuna nan raka sun gama nan da kwanciya suka a gindin bishiya to ana samun irin wa'annan yan sallolin da muke wani yazo ya buga azhar ne tafi abu ba shi ba wata sallah ba ruwan sa kawai ba ta Allah sami cika da imani kawai yayi gaba abu su dora ka su irin wa'annan har sun fice wato ke da min abwabil masjid go zan fita ta ina da gurin ne ba ta fito ta kofofin masallaci fa kalu sai suka ce a ba usratin salatu an takaita mana sallar ne kawai ba zan yi hukunci kawai an takaita mana sallar wafil qawmi abubakar wa umar sannan a cikin jama'ar da aka yi wannan sallah ɗaya akwai sayyidina abubakar akwai kuma sayyidina umar ba ha ba ayu kallimahu su biyun sai suka ji kwarjinin sai yau annabi sallallahu alaihi wasallam magana sun san cewa tabbas sallah bata cika ba amma su ce annabi sallallahu alaihi wasallam wata cika kowa sai tsoro ya kama shi kurjini ya kama shi a kansu wa bil qawmi rajulun fi yadayhi dulun a cikin mutane akwai wani mutum wanda yake hannunsa yana da dan extraordinary tsawo ba tsawonsa ba kamar na mutane ba ya dan gota kadan yukalu lahu zulaydayni sai ake ce masa ma zulaydayni ko mai hannu guda biyu kowa ma hannunsa nawa ne kowa ma zulaydayni ne amma shi nazan da yake akwai dan extraordinary abu za ka samu su suna zule da yi ko ai an takaita ne zule dai ni da wilai ne mai hana ya guda biyu masu tsawo sai aka takaice shi qala sai yake cewa ya rasulullah ya kai manzon Allah ana sita am kusirati salatu mantuwa ne kai ko kuma sallar wato kina aka takaita wada irin wani su makaliba da mutane ana son su a ciki abin da su yan gare gase ne kawai yan abinan ne ko yawwa ba rufi ga abubakar ya kasa magana ga umar ya kasa magana saboda kwarjini da kuma mutuntawa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ni mantawa kai ne kan wadai sallar ne aka rage ne ya kamata mu ji gagar kala zuwa ne sallallahu alaihi wasallam ya ce musu a lam ansa wa lam tuksar ban manta ba yadda ya kamata na yi haka na yi ba kuma a rage ba yadda aka kawo ta na haka ake yin ta shi kira sai ya yi shuru fakala sai aka ce sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aka ma ya kullu zulaidaini jama'a abinda na aikatan nan kamar yadda zulaidaini ya faɗa ne ko dai na yi mantuwa ko kuma an rage sallah haka ne kalu na amsa suka ce haka ne tabbas yanzu sun samu bakin magana ko ai shi ya tambaya su ba su suka yi magana ba abinda zulle dai ne ya faɗa haka ne suka ce kwarai haka ne ya rasulullah fa taqaddama sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gabato da ya tafi jidadar masallaci ya jake shingida ko sai ya taso sai ya dawo gurin sa na liman fa salla sai ya sallaci abin da ya rage mataraka na abin da ya bari nan summa sallama sannan sai ce assalamu alaikum yanda ya idar da sallah ko bai idar da sallah ba ya idar da sallah sun makabbara sannan sai sake kabbara wa sajada misal sujudihi sai ya sake yin sujada irin sujadar da yake yi a lokacin sallarsa au atwala ko kuma ma hatta dan fi tsawo yana addu'a sun marafa rasa sannan sai ya dago kansa ko kabbara kuma ya kabbara lokacin da zai dago sun makabbara sannan sai sake kabbara wa sajada sai sake yin sujada misali sujudi irin sujadar da da yake a lokacin sallarsa aw atwala ko kuma ma ya dan fi tsawo sun marafa a ra'asahu sannan sai ya daga kansa wa kabbara ya ya kabbara lokacin da zai dago sun sallama sannan sai ya ce assalamu alaikum shikenan ya sallamar da sallarsa kenan ya sallamar da sallarsa kenan ya zo da sallama da sujada akai kenan sajidan ba'adi an yi sujudan ba da wani hadisi yana da darussa masu yawan gaske a cikinsa ta mai daga zama fahimta na farko dai akwai mahallin shahir ko na imam bukari ta shi mikil asabi mun same shi a cikin wannan hadisi na uku akwai na biyu kai akwai sallar jam'i ko cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa wato kinan suna zuwa suna sai sallah a masallaci tare shine kuma abin da yake karantar da su sannan yana karantar da mu cewa annabi sallallahu alaihi sallama idan ya takaitu a wani aikin da ya kamata ya aiki na alkhairi zuciyarsa ba ta kwanciya ai mun karanta a bayan da yake cewa waje ilal qurrata aini fi salati natsuwa ta a cikin sallah ne in yayi sallarsa ta cika hankalinsa sai kan kwanta yakan samu nutsuwa to yanzu har sallar bata cika ba ina hankalinsa sai kwanta kaga mumini Allah madaukakin sarki wani lokaci yakan kimsa masa wasu abubuwa yanzu ya ji kawai a jikinsa bai abin nan ba yanzu idan baka sallar isha baka kwanta sai ka ji baccin bayya maka yadda ya kamata kashi ban ta kai ba baki kai ba wani laruri ya sa ka kwanta wani ma baya yin baccin fifi sai ka kafar ka fifi sai ka karka me yasa baka yi sallar isha ba saboda ka saba yi kuma yanzu baka yi ba yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam da bai cika sallarsa ba sai bai samu natsuwa ba haka sai ka ce ka annahu gadaban kaman kai ka ce hankalinsa dan tashe ne haka saboda abin da ya saba yi ne kuma haka bai samu ba sannan ya nuna mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam zai iya yin rakwanuwa a sallah ba don koyo sai don ya koya mana kawai da a cikin hadisi ke cewa unsitu li ustanna an mantar da ni don na sunnatar yanzu ya sunnatar mana cewa idan mutum sallarsa tana da matsala zai iya yin sujjada sai ta made zanna a madadin wato kenan wannan matsala ko don shi a wani riwaya da zai dai ne ya ce masa ya nasita ya rasulullahi ana sita am kusurati salatu sai ya ce ya ce ya ce lam ansa wa lam tuksar ban manta ba ko ba abin nan ba ko kuma a wani ra'ayi ce kullu zalika lam yahdus kowanne daga cikin wannan bai faru ba babu maganar mantuwa babu maganar takaita sallah sai zule da ce bala inna ba'd zalika kad hadatha tabbas ɗaya da wani cikin wannan ya faru ka manta ne ko an abin ne ce a'a ba abin da ya faru a cikin wannan ba ɗaya da ya faru kullu zalika lam yahdus kowane daga cikin bai faru sai ya ce masa bala inna ba'da zalika kad hadatha tabbas ɗaya daga cikin ya faru sannan sai tambaya aka ma ya kullu ya daini abin da ya ne faɗa nan haka ne suka ce eh haka ne tukun sannan aka zo aka yi muraja'an abun aka zo kuma aka yi wato kinan gyara sannan wannan yana nuna maka cewa a cikin sallah idan ta rikice ya halatta za a yi magana ko tun daga ahalar ya ce mana wajaza lahu mal kalamu ya halatta a wannan kitsin tun da an rikice yanzu liman ya yi rafkano amma bai san abin da ya rafkanuwar ba ko kuma bai da yakinin cewa abin da ya rafkano shi ne ya halatta ya tambaya sa'ala adalai ne ko sai ya tambaya adalai guda biyu yanzu annabi sallallahu alaihi ya tambaya ya ce masa jama'a abin da zai ne faɗan nan haka ne suka ce eh haka ne kaga ya halatta kenan idan kana sallah abin ya rikice mutane suna subhanallahi subhanallahi kai baka san me kai to jama'a menene kam ya halatta ai kaza kai sai ka sai ka ƙara samu ku sallah in kuma Allah sa ka fahimci abin shi kenan sai ka gyara kawai ba sai an yi magana ba amma in baka fahimta ba ya rikice to za ka iya abin nan wani lokaci kuma za a iya samun bambancin fahimta tsakanin su mabiyan wani ya ce sallah ta yi wani ya ce sallah ba ta yi ba ko yawwa kamar inda mutum ya tashi ya karo sallah raka'a ta biyar raka'a hudu ake yi da ya tahiya ta biyar sai tashi a tahiya ta biyu sai ya tashi kawai zai karo ta abina to yanzu kuma ana subhanallah subhanallah ya yi kememe ya tashi ya tsaya ci gaba da abin ɗinsa to zai raba hankalin mutane biyu musamman wanda suka san hukuncin sallah wasu za su ce la'alla akwai raka'a ɗaya da ya jefar wata marar kyau wanda shi ya sani don haka shi sa zai kawo wannan wasu kuma ce a mu sallar mu ta cika kawai liman yanzu karin kansa zai yi kabin da raba musu hankali biyu saboda yanzu wanda yake ganin cewa liman ya jefar da raka daya sai bi shi wanda kuma ya tabbatar da cewa a a sallah ta cika liman kari zai sai ya zama sai ya jira liman ya gama kare karen sai ya dawo same shi fa inda lasal awwalu wa qama thani badala salatu idan na farko ya zauna shine wanda ya yarda cewa liman ya jefar da raka daya a cikin rakawoyi guda hudun nan kuma sai zanna yake bin sa to yanzu shi sallarsa za ta bace ko kuma na biyu ya tashi ya yadda sallah ta cika liman kawai ƙari zai yi kuma sai ya bi shi akan haka alamin ahlar ya ce sallarsa wata kenan ta bace akan wanda saboda haka yanzu wanda yake da yakinin bi sai ya bi wanda yake da yakinin zama sai ya zauna yan an idar kuma shi kenan daga baya liman zai bayani me yake faruwa me yake faruwa kuma wannan yana nuna mace kamar da annabi su ce unsitu li sunna an mantar da ni ne dan na sunnata na kafa sunnan gyara a sallah ya nuna cewa za a iya abin nan wasu ruwayan suna nuna cewa za a iya yin yanzu nan sujadan ba yi ko lokacin da kuma zai sujada wanda suke da kabli kamar da littattafan mu na halari ai na na furu'a wato kenan suka nuna kenan yanzu to sum up shine ana yin sujadar kabli ko sujadan ba'di a dalilin ƙara wani abu a cikin sallah ko kuma rage wani abu a cikin sallah ko in an ƙara wani abu wanda yake kamar rukuni ne a cikin sallah zai ja a yi sujada wadda take ba'adi in an rage wani abu wanda yake mustahabbi ne mai karfi ko sunna mai karfi kamar guda ɗaya ko biyu to yanzu za a yi sujada wato kenan kabli wani lokaci abin yakan zo da shakka yanzu dai abin da yake tabbatar da za a yi abin akwai abin da ake kira ziyadatul muhakkaka idan mutum ya kara abu tabbas a cikin sallah kamar ya kara rukuni ko ko raka'a ko wani abin kamancin wannan kaga zai sujida sujidan da zai shine ta ba'adi kenan ko akwai kuma naqasun muhakkaka ya tauye wani abin da yake tabbatacce ya tauye wanda kuma wannan abin ko ba a kawo shi ba za a yi sujadar kabli za ta maye gurbinsa amma idan abin da aka toye nan farilla ne to yanzu sujadar kabli ba za ta gamsar ba sai an kawo wannan abin da yawa wasu mutane suka yi rakunwa idan misali ya yi raka a misali ya raka a biya kamata ya zanna ya tahiya ko ko kuma ala misali a ce ya yi raka'a biyu ya zo raka'a ta uku ya zo raka'a ta uku ya kamata ya mike sai ya zauna haka ne kaga kenan ya rage raka'a daya a cikin sallolinsa in mai raka'a hudu ne sai aka ce masa subhanallahi sai ya tashi ko kuma ya fahimta bayan har ya zurfi a tafiya ya tashi sai ya tashi sai ya kawo wannan raka'ar ya kawo ta gabanta sai kuma ya kaddara cewa ai ya rage wani abu a sallah ne mun fahimci abin da nake nufi ya rage wani abu a sallarsa sannan daga baya sai ya kawo wannan abin still sai rika tunanin cewa ragin nan shine yake bibiyansa alhali kuma rukunin da ya rage din ya kawo badadinsa yanzu kuma misali ya jefar da raka daya ya kawo wata raka daya mummuniya da bai su jira a cikin tafi ko wani ruku a cikin ta ko wani abu mai kamata ya yi ba ya zare ta ya jefar ya kawo madadinta wata a gurbin ya gine to sai ya rika tunanin cewa ai ragewa ya a sallah wannan raka'ar ya kasa bayyantar cewa a sallarsa ta cika yanzu akwai ma ƙarin raka'a guda ɗaya wadda take marar kyau a ciki wadda za ta sashe ya badi madadin haka shi da bai fahimci haka sai da sai ya sujudan ba a kabli Allah sa da an fahimci abin da nake ne ragi ne mutum ya yi sai ya ankara sai ya kawo madadinsa to zuba ya sallarsa ta cika batun da ya kawo madadinsa wannan ragin da ya yi a wannan raka'ar da aka jefar da ita still sai na tunanin ragin a nan ne alhali kuma ita wannan yanzu additional raka'a ne a ciki ba ka sallarsa yanzu kari ne a cikinta haka abin nan zai yi sauraka idan rage tabbacacce ne na suna guda biyu to za abin da zai yi kambi wani lokaci aka samu abin da ake kira na kasun wa ziyadatul muhakkaka ne mutum ya rage wani abu a sallarsa wanda sujjada za ta iya mai da gurbinsa ya kuma yi ƙari kuma duk wannan tabbatattu ne mu haƙaƙa ne yanzu akwai sujadan baɗi a kansa akwai sujadan ƙabli a kansa ko ba haka ba yawa amma abinda malamai suka ce janibin ƙabli shi zai yi rinjaye don haka yanzu ƙabli zai yi ana bin ka naira dubu hamsin kai kuma kana bin dubu ɗari wanda ya kamata ya fi ɗaga maka hankali wanda ake binka sau da ka yi galli mujanibin nakas shine wajen tawaya a gurinka shine zai iya zama maka matsala ko wancan hede ya zama matsala a wani daban ko da zai daga maka hankali kai ba mai yawa bane wancan din shi zai fi zama matsala don haka idan mutum ya rage wani abu ya kara wani abu yanzu a kabli zai shine naqasun wa ziyadatun muhakkakani to idan ya zama naqasun wa ziyadatun mashkukani fa ka yi ƙari a sallah kuma kana shakkan anya ne na yi ƙarin nan kuwa ko kuma ka yi ragi kana shakkan ka yi ragin nan kuwa dukansu kowanne akwai shakka idan da ɗaɗɗaya ne na ƙasun mashkukun me zai kawo kana ta na rage ko ban rage ba yanzu idan akwai ƙarfi a kansa sai ka kawo abin da kake shakar haka ne sai kuma ka yi sujada wata irin sujada za a yi ya da salami yawwa idan kuma kana da yaƙini sai ka bina'i a kan yaƙininka in kana ganin mafi rinjayen zaton ka shine kai rage nan bai tabbata ba to za ka yi bina'i a kan abin da kake da shi a kan yaƙininka sai ka sallaka babu sujada ka da babu badi amma idan shakkun ya yi ƙarfi za ka ƙara za ka kawo abin da abin sai a kamar yadda mai adar yake cewa bana alal akalli sai ka gini akan abin da yake mafi karanci sai ka karo sai ka zo ka yi kai sujadan bari kaga wannan da hakiki kina ko yawa na kasun na kasun menene mashkukun haka ziyadatu mu haka kafa ziyada ka tabbatar ka kara guda daya ka tabbatar ka kara yan sujadan bari za ka yi to idan duka biyu suka hadu tabbatattu za ka yi kabli saboda janibin kabli shine idan kuma duka guda biyu shakka ne fa na kasun shakka ne ziyadar ma shakka ce har yanzu dai janibin su gidan kablin nan shi zai yi rinjaye saboda ai ba a son a kama ka da laifi ya not supposed to be found wanting ko ba ka ba saraka yanzu janibin wato kenan na kasu shine zai yi don ka kablin da za ka yi da kanka idan ka kawo abin da kake shakkar da sauransu lahu ala to na lokaci to har lokaci ya yi to alhamdulillah mun kai karshen hadisun? karshe kina za mu dakata wani insha Allah wannan muka hada da Allah amfana da mashi sai babu